azarul ma'asiya ke yasa fahimtar lato wannan bayani ne ake muku in kun ji kun bi shikenan ku za ku kubuta ba wani abu za ku ƙari Allah ba in dukkanin ku za ku taru akan bin Allah ba ku ƙari Allah da komai ba kamar yadda in da halitta za su taru su saba wa Allah ba su rage Allah da komai ba amma abin da yasa ake muku bayani dan ku ku tsira dan ku ku amfana ne amma in kuka juya an da'ati ku kauda kai daga biyayya fa'ala mu ku tabbatar anna ma ala rasulina albalagul mubin cewa istirwa mabayyaniya ita ce abin da ke gaban manzon mu sallallahu alaihi wa sallama ai illagul bayyin istirwa wadda take mabayyaniya wadda za'ukum alaina sakamakon mu sakamakon ku akan mu ne wa karfa ala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ko ya isar da sannan yanta ki rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shuruba ga jama'a madaukakiya sai da ya gama isar da baki ɗayan abin da aka umarce shi da isar da shi ya zo a hadisi na baku musu tsari wanda yake mai haske na baku musu hanya wadda take fetal daren kamar rana ranar kamar daren a cikin haske kuke matukar kun sa inda na baku ba wanda zai bata daga wannan hanyar sai wanda yake halakakke shi ne shi manzo sallallahu alaihi wasallam aikin sa ya isar to ya isar shi yasa dan ba ku yi aiki da abin da ya faɗa muku ba ba ku cuce shi ba haka nan ba ku cuci wanda ya aiko shi ba amma kawunan ku kuka cuta haka nan kuma duk wanda yake ciki akan kadamin manzo sallallahu alaihi wasallama malamai su ma aikin da yake kansu shine isarwa isarwar su isar in an ji an ɗauka shikenan sai a tsira in ba a ji ba ko an ji amma ba a ɗauka ba to shi kenan kuma an jawo wa kai amma dai an fita haƙƙin mutane an fita haƙƙin mutane laisa ala lazina amanu laisa ala lazina amanu wa amilu salihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihat ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ba laifi akan waɗanda suke mummunai waɗanda yake sun yi imani kuma sun yadda da Allah sababin nuzuli ya sababin saukar wannan aya lamarin da shanin cewa yayin da haramta giya da ta ta sauka sai da na abubakar da wasu a cikin sabai suka ce ya rasulallahi to ya hukuncin yan uwanmu wanda suka mutu sun riga su sun mutu alhali sun sha giya sun yi tata sai wannan aya ta sauka take nuna cewa ai abin da suke kafin a saukar da harancin nan ba za a rike su a kai ba haka nan dukkan abin da mutum ya yi misalin idan kafin a haramta ne to ai ba za a rike shi a kan ya aikata ba abin da mutum ya yi bayan an haramta wanda ba daidai ba shine za a rike shi da shi laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahu ba laifi akan waɗanda suke mummune wanda yake sun yi imani sun yi riko da imani wa amilus salihati gashi kuma sun tsaya sun yi ayyuka na kirki fi ma da'imu a cikin abin da suka ci ko suka sha abin da suka amfani da shi akalu abin da suka ci ko suka sha min al'amri daga giya wal mai ko caca ai tanawalu zalika abinda suke amfani da wannan shurban lilhamdi ta fuskar sha dangane da giya wanda ba an bimali kimari ko amfanin da suke da dukiyar tata kabla tahrimi kafin a ce an haramta idza mattaqawul muharramat idan dai daga sanda aka ce an haramta din suka kiyaye duk abin da aka haramta musu din ya zama sun kiyaya wa amanu sun yi riko da imani sun yarda cewa wanda ya haramta musu dinnan fa Allah ne mahalicin su wanda kuma mako musu zuwa gare shi ne shi yasa tunda ko yake ya haramta musu me abin yi ba a nisanci abin ba wa amilu salihati suka tsaya suka yi ayyuka na kirki a sun mattaqau sannan suka sake tsoron Allah wa amanu suka yi ayyuka na imani sabatu ala taqwa wal imani suka dore bisa tsoron Allah da imani sun mattaqau sannan ne suka sake jin tsoron Allah suka kula da ayyuka na tsoron Allah wa ahsanu suka tsaya suka kyautata aiki suka kyautata aiki wato wal hasilu hasilin maganar annahu karrara subhanahu wata'ala qawlahu taqaw salasa ya maimaita fadin sa ittaqaw har guri uku anan wasu malaman suka ce da farkon abin ɗauka ne bisa farkon rayuwa lokacin ana matasa ana samari a ji tsoron Allah na biyun kuma a kan tsakiya an wuce matsayin samartaka amma dai ba zama an tsufa ba to shi ma dai a wannan halin a ji tsoron Allah na uku za a ɗauka masa na ƙarshen rayuwa lokacin da aka tsufa ma a ji tsoron Allah wasu suka ce na farkon ita ga wani muharrama suka ce a abin da Allah ya haramta don tsoron kada su fada a cikin kafirci na biyu ku da aka ce ita kau suka kiyaye shubha don tsoron kada su fada a cikin abin da yake haramu idan mutum yana afkawa shubha to abu ne mai sauki ya fada haramu yadda yake ya zo a hadisi fa man ittaqa shubhati faqad istabra li dinihi wal waqu fiha karra'i qawla al hima yushiku an ya kafi wanda ya fada shi abu ne mai sauki ya fada cikin harama wasalu sita kauko na uku ana nufin sashen mubahu abin da yake mubahi don tsoron kada bawa ya fada cikin shubha wani abu ma da yake mubahi to bawa ya bar shi don tsoron kada aikata shi ya ja shi ya fada cikin shubha wasu ka ce na farkon tsoron bawa tsakaninsa da ubangiji wato ya kiyaye ka Allah ya gan shi a matsayin da ba daidai ba na biyu bawa ya kiyaye tsakaninsa da kansa kai ya bar kansa ya ga kansa a matsayin da ba daidai ba na ukun bawa ya ji tsoro tsakaninsa da mutane kai ya bari bayan Allah su gan shi a matsayin da ba daidai ba domin shi bawa mutum ba cika sai ko in ya zama mai biyayya tsakaninsa da Allah shi ne tsakaninsa da Allah tsakaninsa da Ubangiji mai yaƙi kuma tsakaninsa da zuciyarsa sai a tsaya ya yaƙi da zuciyarsa mai kuma kiyayewa bisa haƙoƙin bayan ya zama bai taɓa kowa ba usman ta ce a itiƙayin na farko wato ya kiyaye wato tare da wani da Allah wanda a cikin wanda zai iya tararwa da Allah ai har da zuciyarsa ko tunda ma alal ardi ilahun yu'badu ashaddu min hawan mutaba ita ma zuciya akan tarar da ita da Allah mutum ya koma ya ba abin da yasa a gaba sai bin son zuciyarsa ita ce za ta ce i yayi ita ce za ta ce bari ya bari eh kaga ya bauta mata a maimakon Allah to ya zamo ya kiyaye duk wannan zuciyar nan tasa ko wani kowaye ba Allah ba bai isa ya ce masa i yayi ko bari ya bari ba na biyun kuwa shi ne wato ya tsarkake a duk ayyukansa ya zama a komai nasa ma Allah yake nufi wato yana yi ne don samun yardar Allah ba wai yana yi ne don samun wani matsayi a wajen Allah daban ba kamar yana yi don samun aljanna ko wani abu ko tsira daga azaba a yana yi ne kawai don ya sami yardar Allah tabaraka wa ta'ala na uku kuma shine kiyaye duban wani ma daban ba Allah ba ya zama a gaba ɗaya ma Allah kaɗai yake duba mutsarafin iraha lam ara gairan wata zalgairu inda na mamnu to ba shi ne itika'in a matsayi na uku shine matsayin ihsani wallahi bil muslimin ubangiji yana son wanda suka tsaya kyautata ayyuka ubangiji yana son wanda suka tsaya kyautata ayyuka to ya ayyuha
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم آه يا أيها الذين آمنوا يا وين تسكي مؤمنين la yablu wa lakum Allah wallahi Allah zai gwada ku bi shay'in da wani abu yursiluhu lakum da zai aiko gare ku min as-sayd na daga farauta abinda ake farauta nazalat wannan aya ta sauka amal hudaybiya ce shekarar da aka sulhun hudaybiya in da haraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi Allah ya haraba da shi da sahabbansa su kutubu da arbaniya ne suka haraba da umra daga zulhulaifa wadda ita kusa take da madina ta fi kowanne daga miƙati nisa daga makka da aka zo hudaybiya manzo Allah ya wa arsala usmana ya aiki sayyidina usmana li ali bakata ga mutanen makka ya dau sayyidina usman ya ba ku labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da nufin ziyarar dakin Allah sahabbai suka zauna suna sauraron dawowar Usmanu wuhushul barri sai ya zamo dabun jeje da tsuntsaye takan zo gare su min kulli fajin ta ko'ina to aka saukar da wannan ayar ya fi wa'inda suke mummune ku sani hakika ubangiji zai gwada ku da wani abu da zai aiko gare ku na daga farauta tanaluhu aidiku wani a ciki ma za ku iya kamawa da hannu ai sigara minhu ai wa'anda suke kanana a cikin farautan nan wari ma hukum wani kuma mashin ku zai iya kamawa za ku iya sokewa da mashi kusa yake da ku ba ma sai kun yi harbi da kibiya ba an ku dau mashi za ku iya sokawa a jikinsa alkibara minhu ai wanda yake manya a cikin farauta dabbobin farauta wato a wannan ibtila'i ne aka yi ga al'umma muhammadiyya nazi wa hadha al-ibtila'u wannan ibtila'i naziru ibtila'i qaumi Musa kamar irin ibtila'in da aka yi ne ga al'umma annabi Musa da haramta musu farauta kifi ranar asabar abin da aka yi gwajin da aka yi mutanen annabi musa ba su ci ba to da aka yi wannan al'umma muhammadiyya wannan gwajin sai ya zama su sun ci ubangiji subhanahu wata'ala ya kiyaye al'umma muhammadiyya daga a ce sun fada a cikin abin da yake ya saba wa umarnin ubangiji sai zama arziki ya cika gare su fatamma lahumus fa'adu lahumu wata nusa yana sa lahu ba lahu ba ne humu akwai ni a bayan ha ha kurin wanda zai koma ha babba ko fa tabbala hu musta'adu sai arziki ya cika gare su inda wal izu da daukaka duniya da lahira amma al'umma annabi Musa hatta addau sai suka yi kishigi suka ketare iyaka suka yi farauta aka kisfe su suka koma birai da al'inzir wasu alhum an alƙarati lati kanat halirat albayar iz da aduna fi sarki isati titanum yau ba sarkin shurra wa yau ma la yasbituna la tati kazalika nabluhum bima kanu yasqun a karshe aka ce falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasina aka mai da su birrai to na al'umma ko sai Allah ya taimake ta ta ci gwajin da aka yi mata ko yaushe takalifi na Allah ibtila'i ne gaba shi yasa wasu malaman masu ke cewa ai duk takalifi yana zuwa ne don ibtila'i amma suka ce a'a don imtisali yadda mai maraki so da yake faɗa lil imtisali kallafan ragibu famujibun ta makunan musibu aw bainahu wal ibtila taraddada a shartu ta makunin alaihim faqada to shi dai bawa da abin da aka ce yayi to ya kokarin zuwa da shi in yi kokarin zuwa da shi ko da ba a halin ya zo da shi yake ba sai Allah ya taimaka masa a ɗauke masa amma an ce yayi ya ce to zai iya kuwa an ce masa yayi ya ce to zai iya kuwa to ya shiga uku abin da ake bukata daga bawa ya nuna biyayya je ka ka daga dala to ya je yana duban ina zai kama a jikin dala kamar zai daga din an san ba zai iya dagawa ba sannan sai Allah ya sauka masa da sauƙaƙawa to ai da man da in ga himmaka ne a cikin biyayya ta je an rubuta ma ladan kamar ka daga da duk da baka daga ba tunda dai ka nuna himma kamar ka daga da amma an ce je ka ka daga dala ni ka da bundan kano ne wasu taru za su daga dala ne kai zaman ka to shikenan ka nuna wato girman kai ka nuna reni ga umarnin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa kana zalika bil hudaybiya wannan ya kune a hudaybiya um murimuna alali sun yi haraba da umra tsakanin ruwashi wa ɗaya ruta ga shawun fili hali dabbobin jeji da tsuntsaye wanda za a iya kamawa a matsayin farauta suka zama suna zuwa gare su a cikin wato inda ma suka sauka inda suka kafa hema inda suka yi rumfuna a rumfuna su ma suke shigowa yi a alaman lam nan ubangiji ya bayyana a fili ilma zuhurin bayyanawa a fili man ya hafu wanda ke tsoronsa wa ubilgaibi a alhali ba wai bisa ya gan shi ba ba wajen ya gan shi ba a amma ya yadda cewa akwai Allah ya yadda kuma sakon da ya iso gare shi daga Allah ne shi yasa ya ji tsoron Allah kai saba wannan saba umarnin halu shi wannan bilgaidi jari da wannan hali ne ai ga'iman alhali yana halin fa ko alamin rahu bai gan shi ba wanda ke jin tsoron Allah alhali ba ganin sa to shine kuma ake taimakawa a bude wa mushahada sai zama ba ya ringa ganin koyaushe kamar a Allah a gabansa koyaushe ringa ganin ga Allah saboda duk asaru na Allah ai da mun suna shiryawa ne ga Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun fa yastani bisayd fa yastani bisayda in ya so ya nisanci yin farauta kuma ni ta da ba da zalika wanda ya shi bayan wannan bayani da aka yi masa ba da zalika nayi bayan wannan hani fa za da hu ya kama farautar falwa azabun alim ya sani azaba mai radadi ta tabbata gare shi Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu ikon bin umarninsa Allah ya ba mu ikon cin duk wata jarrabawa da ya mana alhamdulillah ne da ake bayani a kai wanda ya kamata a ce an samu wakacin da za a yi bayaninsu yawa shi halarori hawa-hawa ne yawa akwai halar da ake kiranta nasuti akwai halarar da ake kiranta malakuti akwai jabaruti akwai lahuti yayin akwai da sauran halarorin da aka faɗa amma insha Allah za a samu wakacin da za a yi bayani wakacin da ake da shi ba zai ba da damar a tsaya bayani a kai ba ko shi ne wata cin kana kuɗi na waya kamar in kana ba kuɗi za ka magana da waya Mm.
in ka sa kuɗi za ka ba karan ɗari ɗaya za ka cire ɗari da goma sun kuma ne mai hukunci a shi ma ai ba daidai bane ai rance ne da ruwa yawa kamfanonin wasu kamfanonin na waya da sukan ce ah, in ma baka da kuɗi za su iya ranta ma amma in kai amfani za ka biya su daga baya wanda kuma in ka tashi biyan da ruwa suke ɗauka ko wannan ai ba daidai bane to sai sun ga kawai ce ko kuma yawan kawai ce a maka na wani izini gare ka na mana ilimi akan salatin kafi da shi wanda yawa da kawo ka a sallah a sallah eh to ai wannan yana bukatar ganin wanda za a yi wa izinin ya cancanta ba magana ba ce da za a yi magana ta gaba daya yawa ba ma- mahalli ba ne na yin izini gaba daya don ya hawa hawa ya kawo kuma kowanne da wanda ya dace a lakanawa ya san an lakana kuma wani je ya yi ba daidai ba ko wani abu ya biyo bayan haka din zai zamo ai an yi ba ba ai nasiha ba yawa amma a je a yi wannan wanda maulan mu shi almajirin malam mijin yawa ɗaya daga cikin gaggan almajiransa wanda yake ji da su nan an duba irin yadda ya takaririn littafin shehu malam ateko an san lalle yana ji da malam ateko yana ji da shehu malam ateko Eh, husulul am- menene eh, husulul amani menene wanda eh, shi shehu ateko ya yi husulul amani shi shehu malam mijin yawa ya yi masa takariri akai bulugul amani fi husulul amani to ri ala takadimin husulul mabani ko ya yi baitoci shi shehu malam mijin yawa yana yabo to ga wannan adadin da shi shehu malam ateko ya dauko daga raf'un niqab kuma yace yayi izini ga kowa ma a kai aje an yi izini a kowa na adadin nan dubu bakwai da ɗari ɗaya da ishirin aje a sa a gaba musamman a wannan goman ta ƙarshe ya zamo an kammala to mm. a ai cewa ka hada hakayen siyarwarsa Eh, wa arzu tajri wa dainu man adar qimatuha kan nagari summa zutika zakali qabli samanin aw dainiku sai wanne ne a da- daga baya ne ya zo shi a firauna nabi musa ai daga baya ne firauna nabi yusuf ya riga to alhamdulillah allahumma salli ala
الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا وإن تك ممنع يا كو وإن ديك كن إيماني دا الله كن إيماني دا منزو كن إيماني دا أبن دا منزو صلى الله عليه وسلم يزو دا شين لا تقتلوا الصيد kada ku ce za ku kashe farauta wa antum hurum alhali kuna cikin haram lamma kana qatlu saidi yayin da kashe farauta ya zama fi halin ihrami a halin mutum yana cikin harama da haji ko umra mushaddadan fi nahi anhu an tsananta dangane da hani daga gare shi kurrira fi hadhihi surati suratu wata rusa yana sawa da salba salba ne sunni aka yi mata magana akai a wannan surar arba'a marratin har waje hudu a surar nan an faɗi maganar yin farauta alhali ana cikin harama har a gurare hudu awwaluha na farko tun a farko farkon sura fi kaulihi inda Allah ya ce gaira muhillis saidi wa antum hurum kada ku zama masu halatta yin farauta alhali kuna cikin harama da hajji ko da umra saniha guri na biyu inda Allah yake la yabluwanna kullahu bi shay'in min as-sayd ubangiji zai jarrabe ku da aiko muku wani abu daga dabbobin da ake farauta salisu ha guri na uku shine nan la taqtulu sayda wa antum hurum kada ku ce za ku kashe farauta alhali kuna cikin harama da haji ko umra rabi'uha waje na hudu shine nan gaba wa hurima alaikum saydul bari ma dumtum huruma an haramta muku farauta ta tudu ba daidai bane ku ce za ku kama dabba ta tudu matukar kuna cikin harama da haji ko umra to kada ku kashe farauta ah, wa an tumuru alhali kuna masu harama muhrimuna kuna masu harama da hajjin au umrat da hajji ko da umra wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya kashe farauta a cikin ku gashi yana cikin harma ko da haji ko da mura ya kashe farautar da gangan ya kashe farautar da gangan fajaza'u muslima qatal to wannan abin da yake wajibi a kansa ya ba da sakamako akwai kira'a fajaza'un mislu ma qatala wannan kira'a kenan wa rafi ba ba'adahu wato da rafa'antar abin da ya zo ba shi ne mislu haifa alaihi jaza'un ya abin da yake wajibi a kansa shi ne ba da sakamako huwa da sakamakon mislu ma katala wato kamar abin da ya kashe shi yasa a nan kenan musa wannan kira'ar ayar shahidi ce akan shafe mubtada da labari a guri ɗaya an shafe mubtada da labari jaza'un ɗin mubtada ne amma an shafe labarinsa shine alaihi fa alaihi jaza'un shi kuma mislu labari ne an shafe mutadarsa shine huwa shine huwa ya shi yasa kamar na mai alfiya ne wa fi jawabi kai fa zaidun qul da ne fa zaidun istuguni anhu iz urif mislu ma qatala kamar abin da ya kashe ya bada sakamakon kamar abin da ya kashe minan na'ami daga dabba ta gida ai shibuhu ai abin da ya kama da dabban nan da ya kashe a cikin dabbobin gida fil khilqati dangane da halitta a wajen halitta shi yasa idan ya kashe muhrimi ya kashe barewa to sai ya zama wajibi akan sai ba da akuya dan a dabbobin gida wadda ta yi kama da barewa akuya ta fi kowace dabba ta gida kama da barewa idan ya kashe bauna sai ya ba da saniya in ya kashe raƙumi na jeji sai ba da raƙumi na gida in ya kashe jiminafa to shi ma aka ce ai tana da kama da raƙumi yanda wuyanta yake ai kama da na raƙumi shi yasa idan ya kashe jimina ko ya farauto jimina sai ya ba da raƙumi ko taguwa sai ba da raƙumi ko taguwa hakan to wannan kenan to fi qira'atin a wata qira'a bi irafati jaza'u da rafa jaza'u kamar qira'a mu kenan fajaza'u misli ma qatala wannan da aka ce muta'ammidan nan gaban mufassiru zai mana bayanin cewa bai da mafhumi bal hadu wannan sayanu kazalika bari wanda ya kashe ma farauta da kuskure ko da mantuwa alhali yana cikin harama da haji ko umra to wajibi ne sai ya bada sakamakon bambancin su da wanda ya da gangan kawai illa annal humata mota sakin bil muta'ammidi haramcin ta ke banta da wanda ya da gangan shi wanda ya ba da gangan ba ba a ce yayi laifi ba ba zunubi bane tunda an faɗa la tu'ahizna inna sina aw ahdana shi yasa nasi da mahudu ba zunubi a kansu amma dai biyan sakare yana kansu kamar yadda take kan muta'ammidu ya hukumu bihi bi hukum bi hadha wa adlin minkum da ma'abucin adalci a cikin ku ya ko bihi ne ko ya za su yi hukunci da shi gyara ne a nan yana yawan banna ya ko bihi zawa adalin minku adalai bai a cikin ku za su yi hukunci da wanne ne ya kama a samu malamai adalai masana dabbobi guda biyu su duba su ga dabban nan da muhurimi ya kashe da wata dabba ta kama a cikin dabbobin gida ai bil masali adam salin rajula ne mutum biyu zawa adalin minku wanda suke adalai a cikin ku kuwa lahu ma fitnatun suna da fahimta yumayi zani biha ashbah al ashiya'i bihi da za su iya bambancewa da wannan fahimtar tasu abinda yake hafi kama da dabban nan waqad haka ibn abbas hakika abdullahi ibn abbas wa umar da sayyidina umar wa ali da sayyidina ali sun yi hukunci radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare su sunna a cikin muhrimin idan ya kashe barewa bai bada natin cewa sai ya bada taguwa wabnu abbas wa abu ubaida ta abdullahi abbas kuma da abu ubaida ɗaya daga cikin mutum goma dai da manzo Allah ya musu albishin da aljanna to sun yi hukunci fi baqaril wahsh a cikin bauna wahi marihi da jakin jeji bi bakaratin da cewa in murimi ya taba su ya kashe su sai ya bada saniya wabnu umara wabnu auf abdullahi umara da abdullahi auf shi ma abdullahi auf yana cikin asharatul bashar sun yi hukunci fi zabi dangane da barewa idan murimi ya kashe barewa bishatin sai ya ba da akuya wa kamar mun biha ibn abbas wa umaru wa gairuhu ma fil hammari ablan abbas da sayyidina umar da wani su sun yi hukunci da cewa a ba da akuyar idan murimi ya taba tattabara ta harami ko ya taba kurciya ko hasbiya لأنه يشبهها في العد دومن يندى كتشيا تكي شوى yayi kama da irin yanda akuya take shan ruwa ai shurul mai cewa kowannen su yana shan ruwa bina masin ba da tsotso ba wa hada ta'lilu lil imam shafi wannan illantawar ta imam shafi ce wannan dalilin imam shafi yayi aiki da shi wa kana malikun imam malik yace bi wujubi shati a a wajibi ne dai a bada akuya fi sosai amma mai makata wai mami dangane da tattabara ko kuciya ta maka kadai ta abuda dan ibada yace wannan tashri'i ne ba wai dan tattabaran nan ko hasbiyar ta yi kama da ita a akuya ba a'a dan dai an ce a bada dabba to kuma dabbobin da ake hadaya da su ko fidiya kasan shine akuya shi yasa yace a bada akuya kawai idan ba akuyar da zai yi zai bayar shi wanda ya kashe kuciyar ko hasbiyar ko tattabara ta maka to sai azumin kwana goma ba sai an tsaya duban kima kuciyar nan ko hasbiyar ko tattabarar ba ba sai an nemo masu hukunci ba tattabara ko kuciya ta wani waje ba maka ba idan mahurumi ya taba da sauran tsuntsaye babu ne yake waje ba ciki sai ko kima ya ba da kimar wannan abin tsuntsun a abinci ko kuma gwargwadonsa azumi ma'ana idan an ce tsuntsun nan da mahurumi ya taba zai ji rahami biyar aka ce to dirhami biyar kuma in alkama za a siya za a sai nawa ai za a sai mudinabi biyar ai duk mudinabin na alkama bai fi dirhami ɗaya ba yanzu sai sai mudinabin biyar ya bayar ko kuma ya batse azumi biyar wato rana a maimakon dukkan mudinabi ya rana ɗaya ya azumin rana ɗaya a maimakon kowane mudinabi to a hadiyar halin kasancewarsa hadaya halu min jaza'u hali ne daga jaza'u wai so an yakuna tamizan ta yi ma ya zama tamizi wa an yakuna mafulun mutlaka ko zama mafulun mutlaki wato kamar an fassara abu ne a baya wanda yake mufami in aka ce haka ne ya faru to ya zama mai tamizi ya zama tamizi ta yi kuma a ce zama mafuli mutlaki ya zama yuhudi hadiyan yuhudi hadiyan ya ba da fa hadaya a hanyar ya zama kenan yana ihtimalin uku ko dai hali shine abin da shi mafassir ya tafi a kai ko kuma ya zama tamizi ko masdari wato mansubi ne bisa cewa mafuli ne mutlaqi balig alka'abati da lalle lalle a kai shi ya samu saduwa da ka'aba wato dan da aka ce ka'aba ba wai gindin ka'aba ba ana nufin harami ayyub lagu bihil haram a kai shi harami fa yuzbahu fihi a yanka a harami wa yutasaddaqu bihi ai sadaka da shi ala masakinihi bisa almajiran wajen a bisa almajiran wajen shi wanda ya farautar nan bai da dama ya ci daga wannan bai da dama ya ci daga wannan wala juzu an yusu ba su kana ba dama a ce za a yanka a duk inda yake ba kamar fidiya ba fidiya a iya yin ta duk inda yake yasa idan mutumin nan kasar ma ya aikata abin da zai sabota masa fidiya a haji ya ibari sai ya dawo nan sannan ya amma shi ma dai wato ba dama ya ci da ita wannan jaza'u saidin da fidiyatul aza wanda ba dama ya ci daga cikinsu sai dai ya bayar wani amma ya halatta ko da iyalinsa ne su ci amma shi kansa ne dai bai halatta ya ci ba shi kansa bai da damar ya ci to wa nasbuhu da aka nasarce shi aka ce baliga na'atan an nasarce shi ne halin kasancewar sana'ati lima qablahu ga abin da ya gabata ko wani sabahu na'atan lima qablahu ya nasarce shi wata cewa na'ati ne ga abin da ya gabata wa in urifa ko da yake an rafa gashi ko an rafa ga ma'arifa shine al-ka'abat me yasa gashi ko an ce hali sai ni kira ko hali dole ni kira yake zuwa shi yasa aka ce ko ma ya zo zahirin sa ma'arifa dole a yi tawilin sa da ni kira wal halu in urifa lafzan fata jid tankirahu ka wa hadakat tajid inda ibn malik yake fada a alfiya to amma anan me yasa duk da cewa an rafa shi ga ma'arfa amma aka ce hali ne li'anna irafatahu lafziyatu domin irafata sa lafziya ce saboda yayi kama da fi'li murari an faɗa ko cewa idan dai murafi ya kama da fi'ili murari'i to yana nan an kira ko da an rafa shi ga ma'arifa inda ibnu malik yake faɗa wa in yushabihi al-murafu yarfa'alu wasfan fa an tankirihi la yuzalu ka rubba rajina azimil amali murawwa'il qalbi qalilil hiyali وزل إرافة اسمها لفظية وتلك مهارة ومعنوية شيء صار بالغ الكعبة إرافة شيء لفظية أنا يوقع شيء بالغا الكعبة أكجا أياف سوقي أشي بالغ الكعبة أنا رجع زوال لفظ كوي شيني معنى زوا ديتا لا تفيد تعريفا باتا فائدة تد تعريف فإن لم يكن للسيد مثل idan zama shi abin da ya farauta ba shi da iri a dabbo minan na'ami daga dabbobin gida kal usuri kamar benu masala ko wani tsuntsu wanda bai da irinsa a na gida wal jaradi ko fara fa alaihi kimatu to sai ai wa wannan abin da ya farautar kimar in ya so ya ba da kimar ai da aman a matsayin abinci da kullum miskini muddin ya ba da muddin nabi ga dukkan miskini au ya tsumu an kulle muddin yau ya yin azumin muddin rana daya a maimakon kowane muddin nabi in ya zama muddin nabi goma ne ya kama shi to ya iya barin ciyarwa in ya so ya azumi goma fa huwa muhayyarun baina amrayni shi muhrimi wanda ya kashe farauta an ba shi zabi a tsakanin abu biyu fi ma la misla lahu a cikin inda yake abin da ya kashe din wanda bai da iri ne ba irinsa a dabbobi na gida wa baina salasati an ba shi zabi tsakanin abu ku fi ma lahu mislu a cikin abin da yake yana da iri a dabbobin gida shine ko dai ba da wannan ko ba da kimar ta fuskar ciyarwa ko kuma ya yi azumi ra'ini daya a maimakon kowane muddin nabi au alaihi kafaratu ko kuma wajibi ne ya ba da kafara gairul jaza'i ba sakamakon ba wa in waje da ko da ana da dama ya sakamakon shi yasa wannan au din littahayyiri audin ta tahiri ce la littartibi ba ta tartibi ba hiya kafara nan da zai bayar kuwa da amu masakina ya ci da almajirai din galibi kutul baladi daga marin jayin abincin garin da yake zaune ko inda zai fidda kafara ma yusawi qimatal jazai ya ci da su abin da ya daidaici kimar sakamakon a ce dabban nan za ta yi nawa ce dini za ta yi dirhami 20 sai a ce to ya bada mudin nabi 20 in kuma aka ce za ta yi dirhami wato za ta yi wato aka ce za ta yi dirhami 20 sai a ce to idan abinci za a siya fa nawa ne in an ce ai kowane mudin nabi dirhami ake siyarwa sai a ce to ya bada mudin nabi 20 ya bada mudin nabi 20 in kuma aka ce masalan za ta yi mudin nabi 20 da rabi ne to sai a ce ya bada wato za ta yi dirhami 20 da rabi ne alhali duk dirhami zai sai mu dinnabi daya to sai a ce ya sai mu dinnabi 21 a likasirin muddi yauma an wato sai ya sai ya bada cikakke haka nan ma kuma idan kafara zai bada ita da mudinabi sai zama mudinabin ya kare kama ka ce mudinabi 21 ne to inda zai da rabi 21 da rabi to inda zai azumin sai azumi 22 shine wani kasirin muddi yawman kamila yana azumta cikakkiyar yini cikakken yini idan ya zama mudunabin ya kare tunda shi azumi ba maganar rabi mudunabi akwai maganar rabi amma azumi ai ba rabinsa azumi ko dai akwai ko babu amma ba rabi ba ba wani yanki nasa sai dai gudansa ko ko babu gaba ɗaya to wafi kira'atin a wata kira'a bi irafati kaffara da rafa kafara au kafaratu da'ani masakina au kafaratu da'ani masakina kamar irin ta kira kenan ruwayar shi ko lima ba da rafa kafaratu da abin da yazo daga ba shine da'ani wajiya lil bayani ya zama irafar bayaniya ce irafar bayaniya ce au abin zalika ko ko abin da yake wajibi a kansa ya bada abin da ya daidai da haka a adda'an abin da ya daidai da wannan abincin siyama ta fuskar yin azumi ya sumu da zai azumce shi an kulle mutum yau ra'ayi ne guda daga dukkan mudunnabi in kuma mudunnabin ya karye to sai azumi cikakke wa in waje da ko ko da ko ya samu ko da yana da abincin ya iya kyale ciyarwar ya azumin waje ba zalika alaihi wannan ya wajaba akan shi muhurmin da ya harama amma kuma ya farauta muhurmin da yana cikin harama amma ya farauta liya zuka bala amri dan ya dandani sakamakon aikinsa wanda yake mai nauyi harama da haji haji wata ibada ce da ake so a koya wa mutane daidaituwa cewa su ɗauka duk mutum fa daidai ne shi yasa in an yi haraman nan ake cewa ma a sa tufafi iri ɗaya shi yasa a kuma akwai wanda tayin yana gida kullum sai yayi wanka ko sai yayi aski ko sai yayi wani abu amma aka ce a wannan halin kai yayi ya bari sai har ya gama aikin saboda me saboda a koya wa mutane su gane matsayinsu su san matsayin sauran halitta Allah yana cikin tarbiyyar ta haji cewa ka a taba dabba a kyale ta kada a taba ta to shi yanzu da ya taba ya jawo wa kansa wani abu wanda dole sai shi ma ya ji sai shi ma ya ji ko dai ya bada dabbar da kai ka bada wanda ya kashe ko kuma ya ba da kimata a matsayin abinci ko ya azumi a maimakon abincin shi yasa hajji wata makaranta ce babba wadda ake so a koya wa mutane abubuwa da yawa ɗaya daga ciki shine sanin girman ma duk mai rai ba ma mutum ba duk ma mai rai ka san girmansa yasa a yanzu gaba ɗaya ya zamo kamar duk abin da ake so a koya a hajjin ko a umrar galibi hajjin dai ake ko umrar ba tare da koyon wannan ba inda kai da aka ce ka san girman mai rai ma ko da dabba ce ko da dabba ce wadda aka yi ma izini in ba a halin haraba ba ka farauta ka ci amma a wannan halin aka ce a'a ba kai ba ita ba kai ba ita wato don akwai a masu san girman ta ne ko to amma a waye gari tun daga gida ma tun daga garin ku an fara fada da abokin tafiya kaga an nuna kenan abin da ake so a koyar ba a koya ba ba ko ba koya ba Allah ya faɗa alhaji ashurun ma'lumatun fa man farara fihi innal hajja fala rafasa wala fusu wala jidala wala fusu wala fusu wala jidala fil hajj ba jayayya kai da zaka yi hajji ba kai ba jayayya ma jarin jayayya ma ballanta na faɗa an hana jayayya kana ma kenan faɗa to amma galibi yanzu mun yi nisa ne daga abin da ake so a koya mana galibi sai zama ana son a je hajjin ko umra kawai tafahura don alfahari amma ba don koyan ba don kokarin a koyi darussa da hajjin ko umrar yake suke son su koya wa al'umma ba akwai darussa da yawa masu yawa a cikin hajji wannan ɗaya ne bangare ɗaya ne kawai daga ciki amma bayan nan akwai darussa na ku musulmi ku san junan ku san yadda kowanne irin wato rigingimu ko abubuwan da suke fuskanta ya za ku ku haɗa kanku ya za ku ku taimaka wa junan ku da sauran duk irin wannan abu ne da ake bukata a halin hajji duk ya zamo an koya ya zamo kai da ka je hajji ko ka zo umra ka dawo ka fi sanin musulmi na nesa da abin da suke ciki da ne suka sa a gaba da kai kai kanka ya za ka yi ne ka taimaka musu a matsayinsu na musulmi tunda ko da suna nesa da kai ai kamar waje ɗaya kuke tunda duk ƙasar musulmi ƙasa ɗaya ce duk ƙasar musulmi ƙasa ɗaya ce afallahu amma salaf Allah ya yi rangwame da ga abin da aka yi a baya abin da aka yi a baya to Allah ya yi rangwame wato yuhazu min zalika za a fahimta daga wannan an na saidi cewa a kashe farauta mutamidan da gangan ilmu hurimi ga wanda yake cikin harama aw man fil harami ko ko wanda yake cikin harami kabiratu zunubi ne babba walau a harajar jaza'a ko da ko da ya kashe farautar ya fidda sakamakon faya ta taubata yana bukata zuwa lalle kuma ya tuba bayan sakamakon kuma ya tuba Allah ya yi rangwame wato wato abin da saka ce dan ya tsandane sakamakon aikinsa lianna irajul malik dan fitar dukiya su ilo ala nafsi abu ne mai nauyi gare wasu fi in hakul lil badani in kuma azumin zai yi to shi ma akwai raunawarwa ga jiki a cikin sa fa wasu ilo ala shi yasa shi ma zama yana da nauyi afallahu amma salaf Allah ya rungume daga abin da ya gabata ai la yuwa hazuri ko la yuwa hazuri ba zai riko da shi ba min qatl sayyid daga kashe farauta kaula tarimi kafin ake an haramta wa man ada ilai wanda ya sake kashe farauta bayan an faɗa masa an haramta amma tare da haka ya sake fahimta jimin lahumin to ya tabbata Allah sai ya rike shi ba za a yi abinda Allah ya ce ka a yi ba a ce kuma wai za a tsira kawai ina haba ba Allah ba ba ba wannan ba a ce ta alfarmar wato hannun Allah ba wallahu aziz ubangiji mabuwayi ne galibin ala amrihi marin jayi ne bisa lamarinsa zuntika ma'abucin azaba mimman asabu daga dukkan wanda ya sabe shi wanda ya saba Allah to ya saurari azaba na iya saukan masa koyaushe wa wuri ka bikar liyi mutu amidan fi ma zikir al ahadau an riskar da kuskure wajen kashe farautar da gangan wanda ya kashe ma da kuskure to shi ma dai hukuncinsa kenan fi ma zukira dangane da abin da aka ambata na fitar da sakamakon nan ko da da kuskure ne illa iyaka wanda ya da kuskure to wannan ba zunubi ba za a ce yayi zunubi ba amma dai wajibi ne ya fidda sakamakon kuma aka ce kamar maulimi wanda yake nufin harama da yaje ko umra idan ya zama kafin ya haramar yayo farauta to wajibi ne ya sake ta kuma ya tabbatar ta risku da jeji kuma akwai wasu wuraren inda ma mun ba wai kashe farauta zai ba amma dai ya aikata mata wani abu ne da zai iya sabauta mata ta halaka a irin nan ma sai a ce wajibi ne sai ya ba da farauta na akwai inda ma farauta a sai ya ba da sakamakon a irin nan ma wajibi ne sai ya ba da sakamakon akwai inda sakamakon ma zai iya ninkuwa a kansa misali da zai kama farautar da tarko ya kama dabba da tarko sai zama ya karya mata kafa amma kuma ya sake ta to aka ce wajibi ya fitar da sakamakon ko da dabba bata mutu ba idan kuma daga baya dabba ta mutu sai a ce sake fidda wani sakamakon sakamakon mutuwar da ta yi to wahilla lakum ya to a jar zai yi ko na ganin ko tambaya ce eh eh ko da ko da ya fidda sakamakon fa ta jo litaubati ko zai bukatu zuwa ga tuba akwai lami a wajen anaku ko fa ya ta jo litaubati zai bukatu ga tuba to uhilla lakum
uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu mata'an lakum walis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma واتقوا الله الذي إليه تحشرون وهل لكم أيها الناس an halatta muku ya ko mutane gaba ɗaya dukkan mutane ma wannan magana ta shafa halalan kuntum aw muhrimina kun kasance ba ku cikin harama da haji ko umra ko ko kuna cikin harama da haji ko umra an halatta muku saydul bahari farauta ta ruwa dabba da ba ta rayuwa sai a ruwa to wannan ko da kuna cikin harama da haji ko umra ya halatta ku kama ballantana in ba kwa cikin harama an takulu ya halatta ku ci wa ma la ishu illa fihi shine duk wata dabba ko duk wani mai rai da baya rayuwa in ba a ruwa ba kasamaki kamar kifi wa gairihi da wani samin da wa bil bahari daga dabbobin kogi wa in kana ala surati adami koda ya samo masa surar mutum kifin da ya bayyana matsalar rabinsa mutum rabinsa ba mutum ba to ya halatta dai a ce kifi ne au hinzirin ko alhinzir ko da alade ne na ruwa ya halatta a ce bai halatta a ji alade na gida ko aladen jeji ba amma alade na ruwa ya halatta wannan a ce wafil bihi lafi ma ish bihi wafil barri sabanin abinda ta yi rayu a ruwa ta yi kuma ya rayu a tudu kasar tsari kamar kaguwa kaguwa to wannan ba daidai ba ne muhurimi ya farautarta war rif da'i ko kwado wattin sahi ko kada duk nan ba daidai ba ne muhurimi ya farautarsu amma kamar jumina an kamar ba jumina ba wato wannan wato a iya farautar ta dokin kogi ya ake mace masa da hausa wannan dorina kamar dorina wannan muhurimi ya iya farautar ta tunda ba ta rayuwa sai a ruwa ta yi ta fito tudu ta yi ta fito tudu amma dai ba za ta yi ta rayu ba sai a ruwa sai ta koma ruwa wada amu an halatta muku abinda kogi ya jefo shi daga dabbobinsa matacce shine abincin kogi ma ka zufi mai yita abinda ya jefo shi yana matacce a mata allaku don jiyarwa daɗi gare ku ta kuru na hukuci wani sayyarati don matafiya almusafiri na minkum matafiya a cikinku ya ta zauwa dunahu sa yi guziri da shi sa yi guziri da shi wa hurrima alaikum saydul bar amma an haranta muku farauta ta tudu dabbar da take ita a tudu take to an haramta muku ce za ku farauto ta wa huma ish fihi min alwashil makuli shine abin da yake rayuwa a tudu na daga dabbar da ya halatta a cinaman ta an tafilo ku ce za ku farauto kuna cikin harama ma dinga huruma matukar kuna cikin harama matukar kuna cikin harama to wannan bai halatta ba ya fidda bera bera ko da wanda yake cikin harama da haji ya halatta ya kashe ko abin da ya kama da bera eh, abin da dabba da yake ta yi kama da bera to ya halatta a kashe ko da ana cikin harama da haji wal hayyata ko micijiya wal aqraba ko kunama wal kalbal aqura ko kare mai timbe mai tare hanya wal hida'ata ko shurwa wal adi min istiba'i da duk wanda yake kawo wa dan adam hari to shi a iya kashe wayannan ko da ana cikin harama manzo Allah yana faɗa hadisi ingantacce dabbobi guda biyar kangararru ne ya halatta a kashe su ko a wajen harami ko cikin harami ko ba a da harama ko ana da harama ko ana da harama su wayannan an fitar da su haka ma malamai suka ce a iya jasta duk abin da yake zai cutarwa wanda yake mai cutarwa dabba da za ta iya cutarwa to ya halatta ko da ana cikin harama ne a kashe matuka ana jin tsoron cutarwarta falausa da hu halalu da wanda baya cikin harama zai farauto farauta lil- falil muhuri mai akaluhu to shi wanda yake cikin harama ya samu ya ci ainihin nafsi amma fa sharaɗi ya zamo shi halalin wanda bai cikin haramar ya farauto farauta ne dan kansa auli halalin ko ko ya farauto ne ga wani amma wanda shi din bai cikin harama wa amma zabuhu limuhrimin amma idan yankawa ya yanka dan muhrimi min ga da dalalata min almuhrimi alaihi ba tare da cewa shi muhrimin ne yake ya kamo ya yanka masa ba fa mai tutun inda malik imam malik yace ai wannan mushe ne ba muhrimin ma da aka yankawa ba shi kansa bai da damar ya iya ci idan wanda bai cikin harama da hajji ko umra ya kamo barewa domin wanda yake cikin harama da hajji ko umra ya zo ya yanka to wannan shi kansa bai da damar ya ci saboda mushe ce a wajen imam malik ballantana shi muhurumin da aka farauto saboda shi wanda shafi'i laisa bi mai tattai amma imam shafi'i ce a abinda da yake akwai a nan kawai ba ya ba muhurumin nan ya ci ba amma shi ya iya ci ko duk wanda yake halali ma ya iya ci daga gare shi to kama bayyanatu sunnatu irin idan ya zama ya farauto ne dan kansa to falil murmi akalu shi murmin ya samu ya ce kama bayyanatu sunnatu yanda sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ta bayyana kama ruya kama yanda aka ruwaito daga abiqata da mutumin madina yace ina zaune ma rijalin tare da wasu mazaje a sabin nabi sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama a wani masauki akan hanyar makka alhali manzon Allah yana daga gaba duk mutanen sun yi harama amma ni ban yi harama ba wannan ko shekarar da aka yi sulhin hudaybiya ne sai suka ga a fa'ausaru himaran washiyan suka ga wani jaki na jeji Eh? ni wa ana ni wani abu ya dauke min hankali ina dinke takalmina suka ƙi sanar da ni suka so ina ma na gan shi sai na waiwaya sai na gan shi kuwa ne gaggawa na tashi zuwa doki na na ɗora masa sidde na hau na ɗauke na mance bulala na mance kayan hawa dokin da mashi na ce da su ku miƙo min ku miƙo min suna ƙasa la nu'inuka ala sai ce wallahi mu ba za mu taimaka mu akan farauta ba tunda Allah ya hana mu farauta ai mu taimaka ma wani ya farauta kamar mun yi ne sai na sai fishi na sauka da gaggawa na ka na dauki wannan sannan na hawo ne dauki akan jakin nan sai Allah ya sa na tada shi na soke shi sannan na zo da shi alhali ya mutu sai suka fada cikinsa suna ci daga nama sannan kuma su shakku suka yi kokonto fi akalihim iyawu a cikin hukuncin cinsu daga wannan nama alhali suna harama suna cin harama faruhuna muka tashi muka bar wajen na ajiye dantsan jakin nan cinyarsa muka riske manzo sallallahu alaihi wasallama na tambaye shi daga wannan sai ya ce am ko ba a cinya ba karfatarsa na ɓoye karfatarsa muka riske manzo sallallahu alaihi wasallam na tambaye shi daga wannan faƙala manzo Allah ya ce kun rage wani abu daga cikinsa na ce kwarai na ba shi wannan karfatar da wannan dantsan karfatar sai ya ci daga gare ta alhali yana cikin harama ya dade a wata ruwayar cewa na sallallahu alaihi wasallama kala lahu ya ce da su abinci ne ad'amakumu hallahu da Allah ya ciyar da ku shi Allah ya ciyar da ku shi to wattaqullah ku ji tsoron Allah a dukkan lamura a kome naku ku ji tsoron Allah kome na mutum ana bukatar ya ji tsoron Allah Allah zai ilai tusharu wanda zuwa gare shi ne za a tashe ku ai la ila gare ba zuwa ga waninsa ba fala ahada gairullahi yultaja'u ilayhi ba wani da za a ce za a fake zuwa gare shi in ba Allah ba hatta yi tawa hamal firaru min wa idillahi ballantana a ce za a izaci gudu daga narkon Allah azabar da Allah ya ce zai wa bawa dole Allah nan zuwa gare shi za ka koma shi yasa bawa lalle ya ji tsoron Allah bawa ji tsoron gamuwarsa da Allah tabaraka wa ta'ala da abin da Allah ya ce a bari a bari نعم الله تعالى أيكتا أيكتا سأقوم وجن سلامي لا فيه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تهابوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فجعل الله الكعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم جعل الله الكعبة من يجي يسن كعبة البيت الحرام داكي من الفرمة ya sanya ka'aba ɗaki wanda yake mai alfarma albaitul harama ɗin wato badali ne daga alka'abata ɗin ko alfu bayani kiyaman ya sanya ta tsayuwa linnasi ga mutane ma'ana ya ƙumu bihi amru dini lamarin addini yana tsayuwa da ka'aban nan bil hajji ilai ta fuskar zuwa hajji zuwa gare shi wa duniyahu haka nan lamarin duniya ma yana tsayawa da ɗakin nan mai alfarma bi amni dahilihi da cewa duk wanda ya shiga cikin haramin nan na ka'aba ya amince a wannan mera wannan ja'alna harama naminan wa yutahaddafu nasu min haulihim wa adami ta'arruri lahu da cewa ba a bijira gare shi wajen samarati kulli shay'in ilai da cewa ana jawo amfanin kome zuwa ga wannan gari inda ka'aba take awalam numakin lahum harama naminan tujibe ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna wa fi qira'atin wata qira'ar wato qiyama bila alifin qiyaman ba da alifi ba ya zama masdaru qama mazarin qama ne ga da mu'allif ba ai masa wato ta'lili ba wato washahr al-harama da wata mai alfarma da wata mai alfarma bi ma'anar ashhur al-huruma ana nufin watanni masu alfarma su ma Allah ya sanya su qiyaman linnas tsayawa da labarin mutane watanni da masu alfarma ko su ne zulqa'adati wa zulhijjati wal muharram wa rajab zulqa'ada da zulhijja da muharram da rajab wanda shi a ware yake su wayannan guda uku a hada suke amma shi rajab a ware yake kiyamal lahu su ma wannan watannin tsayawa ne ga lamarin mutane bi amnihimul qital fiya dangane da cewa tun a zamanin jahiliya larabawa suna amince yaki a ciki ma'ana ba a yaki wato can da aka ce bilhaji fa huwa ahadu arkanin dini shi haji ɗaya ne daga rukunan addini fala ya kamulu addini baya cika illa bihi sai fa da an yi haji domin duk wanda ya zo da rukunan addini amma banda haji tare ko da cewa yana da ikon yi hajjin addininsa bai cika ba malamai da yawa ma suke cewa ai shi ne faɗin nufin alfazazi da yake faɗa a ƙarshen ashirini ya iziddinu lam yakmul falaka na duniya idan addini bai samu cika ba da zuwa ai haji a je a ziyarci manzo to me amfanin ma rayuwar duniya wanda duk bai samu ya je ya ziyarci annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya haji ba ya ziyarci annabi to me amfanin rayuwar duniya ma a gare shi to to hakika wanda yake haka ya hana wa kansa rahama wadda aka nuna zuwa gare ta da faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama rahama 120 suna sakowa daga sama a kowane yini da dare wato wannan rahama tana sauka ne ga ka'aba 60 ga wanda suke dawafi ga ka'aba 40 kwana rabawa ga masu sallah daura da ka'aba ishirin ko ga wanda suka zuba wa ka'abar ido suna kallon ka'aba shi yasa aka fi so inda mutum yana ciki to ya zamo ya zauna inda zai iya ganin ka'aba kuma ya zamo yana duban ka'aba bai sani ba yaushe ne a cikin wannan rahamar wata ta same shi in ta same shi ai shi kenan shi ya samu ahan, ya samu abin da ake bukata to wal hadiya haka nan kuma ubangiji ya sanya hadaya ya mallin nasi tsayawa ne da lamarin mutane wal qala'id haka nan abin da ake ratayawa a jikin dabba da za a yi hadayar da ita a wato qiyamar lahum ya zama tsayawa ne da lamarin su bi amni sahibiha dangane da amincewar mai abucin sahibihi ma amincewar ma abucinsu wanda ya zo da hadaya an san ibada ya zo yi ba za a tare shi ba ko dabbar da yake an mata rataye an san ta hadaya ce ba za a tare ta ba ma'abucin su ya amince mini ta'arruri lahu daga a ce za a bijira gare shi zalikal jalul maskuru wannan sanya wadda aka ambata li ta'lamu dan ko bayi ku san annallaha cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya alamu wato shi a dara an ce fa min misalih dini yana daga cikin abin da yake gyaran addini li jabrihi na kasar hajji dan yana dora tawayar da ta faru a hajji wa duniya yana kuma da gyara dangane da duniya don afuwa albarka a cikin abin da ya saura daga dukiyarsa da sababin ciyarwarsa hadayan nan a cikin tafarkin Allah wanda ya bada hadaya kamar ya jawo wa kansa wato mabuɗi ne na arziki wa haka za kullu sadakatin haka nan duk wata sadaka a tana zamowa gyara ne na addini dangane da cewa za a kankare zunuban shi wanda ya ba da sadaka wanda ya ba da sadakar wannan sadakar da ya bayar za ta zamo sababi ne na kankare zunubansa kuma akwai gyara na duniya da cewa sababin karuwar dukiyar mai sadaka ne shi yasa ita sadaka ana morata duniya da lahira sadaka in an yi ana morata duniya da lahira za ka more ta dangane da lahira dangane da cewa an kankare ma zulmai ana kankare ma zulmai da sababin sadakan nan kuma za ka more ta anan duniya dangane da cewa kamar mabuɗi ce ta ɗaruwar arziki shi yasa yanda Allah yake faɗa ne wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqina dai abin da kake ko menene dan Allah to Allah ne zai mai muku kuma Allah khairur raziqina ne shi yasa in ka bada dubu ya tashi mayar ma ta yi mai ma da dubu sau dubu ko fiye da haka matin da khairur raziqina ka je ne wajen khairur raziqina to walƙatu sahibiha da kuma cewa ita sadaka tana kare mai yinta misali a su'i munanan guraren kayarwa wanda ɗin sadaka sadakan nan za ta zama ta kare shi daga ga mummunan kai a rayuwarsa to wannan don kusan wato litala zalika wannan sanyawar zalika jalul maskur wannan sanya wannan da aka ambata litala mu don kusan ne annan la cewa wani tabaraka ta'ala ya lamar samawati ya san abin da yake cikin sammai wa mafil arri ya san abin da yake cikin ƙasai shi yasa ya tsara irin tsarawar wanda yake masani wannan la bi kulli shay'in alim ubangiji subhanahu wata'ala masani ne da komai ba wani abu wanda yake ya fita daga sanin Allah tabaraka wa ta'ala fa inna jalahu zalika sanya wannan tasa lijalbil masalihi da ya sanya haka dan ya jawo abin da yake gyaruwa lakum gare ku wa dam il marar an ku dan kuma yace duk abin da yake cutuwa daga gare ku kabla ku ya kafin a ce ta aku dalil ya shirar ala ilmihi bisa sanin Allah da ma huwa fil wujudi da abin da yake cikin samuwa a yanzu wa ma huwa ka'inu da abin da zai afku kuma a nan gaba ilamu to a jihar ko a ƙara sauri
اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم اعلموا باين الله كسني أنا تفضل muku tsare-tsare na Allah ku sani Allah nan fa wanda ya kawo muku wannan tsare-tsare yace ga yanda za ku yi kaza kada ku yi kaza a waje kaza ku yi kaza ku yi kaza to ku sani Allah Allah nan fa me wannan tsare-tsaren shadidul iqabi mai tsananin azaba ne li adaihi ga makiyansa masu sabawa tsarinsa allazina badaru ni'matahu ko badiru ni'matahu wanda suka butulce ni'imar da ya musu badiru ni'matahu wa sammahum a'da Allah ya kiran su makiya li muhalafatihim amrahu dan sun saba wa umarninsa fa kullu man halafahu dukkan wanda ya saba wa umarnin Allah fa huwa kal adu lahu kamar makiyi ne na Allah wal ma'ana ma'ana abin da ake nufi yu'amiluhu ubangiji zai masa mu'amala mu'amalatul adu irin yanda ake wa makiyi mu'amala shi yasa a kiyaye a kiyaye saba wa Allah kawai ka jawo kanka abin da zai zama zai mai da kai makiyin Allah makiyin Allah ko ina zai kai makiyin Allah ina zai kai wa anna Allah ka sani kuma cewa Allah gafuru me yawan gafara ne li yi ga masoyansa ai ahbari masoyansa allazina yashkuruna ni'amahu wanda suke tsayawa su gode wa ni'imomin da ya yi musu wa inna ma qaddama shadidal iqabi abin da yasa aka gabatar da shadidal iqabi ya annahu taqaddama zikrun ni'am domin ambatan ni'imomi na Allah su suka gabata a baya fa hazzara shi yasa ubangiji ya tsawatar min al-ijtirari biha daga kada bawa ya rudu da ni'imomin nan wadda guya ni biya ko ya shishige a cikin ni'imomin nan na Allah dan Allah ya sako ma ni'imomi to kawai wannan yasa ka ringa ganin dan kana da wani matsayi ne ko kadan nemomin Allah Allah yana sako da su ga duk wanda ya nufi ya sako gare shi eh ba sai ba dan kana da matsayi ba ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum inna nazulfa dan Allah ya ba ku dukiya ko ya ba ku ya ka ku dauka dan kuna da matsayi ne a wajen sa sai fa in kun sarrafa dukiyar ko ƴaƴan a cikin abin da zai yadda da Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa kada Allah ya ba da ni'ima ga bawa ka Allah ya baiwa bawa ni'ima bawa yazo yana rutuwa da wannan wadda ya rufe ya da shishigi a ciki la'an alfakar ba a shukuri har min algina ma albadal domin a kyale mutum yana talaka amma kuma tare da haka yana gode wa Allah ya fi daga awada tashi amma ya zamo yana ƙetare matsayinsa yana tutiya da kansa rahi mai jin kai ne bihim da su ubangiji mai jin kai ne da su Allah sanya mu a cikin wanda zai jin kai Allah sanya mu a cikin masoyan nasa a matsayi matsayi akwai matsayin da sadakar ya fi daga kyautar amma akwai matsayin da kyautar ta fi sadaka yawa akwai matsayin da yake kyautar ta fi sadaka yawa sai dai a maganar ramuwa amma ai ba ka fara ba ba kafara akan wanda aka yi wa dole har ya bata azuminsa sai dai wanda ya masa dole ne za a ce kafara ta hau kansa shi yasa idan shi ma ya bata nasan kafara biyu kenan a kansa to a wajen malikawa suka ce ba a so ta bukame bakinta ba ta ci gaba da ci ta ci gaba da ci da sha ai azumin sanda ya wajabta ita ba a halin lil hidadi ba ba ta cikin wanda azumin ya wajaba a kansu shi yasa ba a neman ta da kama baki shi yasa malikawa ma suka ce fali qadimin wadu zawjatin dahurat to ha'inci ne bisa ha'inci su wanda suka hana shi aikin tare da cewa ya iya saboda ba nasu bane ko wani abu daban sun yi ha'inci yawa mafi tsananin ha'inci shine iza wusidal amru li ghairi ahli ya zama za a dau matsayi a bayar ga wanda bai cancanta ba shi kuma da yaje da takardun wani shi ma ha'inci ne shi yasa ha'inci ne bisa ha'inci to ai koyaushe ma ya kamata ya zamo tana lizuntar bakin mutum gwargwadon iko musamman kuma da daddare musamman dararen da ake sauraron lailatul kadari a ciki to a ce da daddare bawa ya ringa yawaita karanta ta amma koyaushe ma dai sanda dai ya tuna ya fada dan bai san san da zai samu dacewa ba ina liraddikum fi ayyami da harikum nafahatin ala fata'arraru laha ubangiji yana sakin rahama yana sako rahama ta musamman a cikin rayuwa shi yasa koyaushe bawa ya zamo mai tsayawa ne a kofar Allah ala fata arraru laha to
innal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ubangi subhanahu wa ta'ala yace ma ala rasuli illa al balagh babu wani abu wanda yake wajaba akan manzo sallallahu alaihi wasallama in ba ya isar da aike ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ce dole ne a kansa ya muku dole sai kun shirya ba a'a abinda da yake wajibi a kansa ya isar muku da aiken Allah subhanahu wata'ala shi yasa idan ya isar ya kubuta amma ya rage gare ku ko ku shirya ko ba ku shirya ba shi dai ba a ce do yi muku dole ba ba inda aka ce yi muku dole sai kun shirya din da karfin siya a abin da ake bukata dai isa da aikin Allah haka nan ma kuma dukkan wanda ya tsaya gadabin manzo sallallahu alaihi wasallama abinda ake bukata daga gare shi ya isar da aikin Allah ba lola bane a kansa yi wa a halitta dole sai sun ba da gaskiya ko sai sun yarda da abin da yake nuna musu a abin da ake bukata din da ya nuna musu amma wajen nuna kuma ya nuna hikima yanda za a gane abin da yake faɗa din ya zama an gane abin da yake isarwa din to shine abin da yake kan manzo sallallahu alaihi wasallama haka nan shi yake kan wanda duk ya tsaya matsayin wato manzo sallallahu alaihi wasallama don shiryar da al'umma wato ya gaji manzo sallallahu alaihi wasallama fafil isharat wannan ya kunshi nuni ila annahu zuwa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ballaga albalagal kamila ya isar da aikin Allah isarwa ko wadda take cikakkiya bai rage ba kuma duk yadda za a bi yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa ni wato daga dangane na da ku kamar mai dabbobi ne dabbobin suna kokari su kubuce su shiga malaka ni ko ina ta kokarin in juyo da ko ku dawo daidai ina ta kokarin in ga kun dawo ga daidai wallahu ya'lam ubangiji ya san ma tubduna duk wani abu da ku boye amma tun abin da kuka bayyana tun sai runa abin da kuka bayyana min al'amali na daga aiki wa ma taktumu haka nan ya san abin da kuke boyewa idan mutum ya bayyana kirki ya boye kirkin ma to Allah yana sani haka nan kuma idan ya bayyana kirki amma kuma ya boye akasin haka ko kuma ma ya zamo shi irin wanda suke ganin ai ba sa shayin kowa a gaban kowa ma za su bayyana mummunan aiki to dai duk irin dai abinda mutum yake takama da shi Allah yana ganin sa kuma ya tabbata zai koma da Allah kuma zai ga sakamako akan abin da ya aikata sai da zai kun bihim Allah zai muku sakayya akan ayyukan naku in khairan fa khairu in alheri mutum ya aikata shi kenan zai ga sakamako kyakkyawa a wajen Allah wa in sharran fa sharru in ko mutum ya boye mummunan aiki ne ko ko ya bayyana mummunan aikin ma da ya to zai je dai zai game da Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai masa sakayya akan wannan mummunan aikin inda a can aka faɗa ne kulin turuwa fi sudu kuma wasu hu ya alamu hulla to kul قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قل كنير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستوي الحديث abu wanda yake maras kyau shine wanne alharam haram ba inda za a iya zama daidai wadda yi da abin da yake halal duk kankantar halal shine mai kyau duk yawan haram kuma duk irin katar wadda zai yi ba komai ba ce abu ne wanda yake mummuna rafkana daga Allah ita ce takan sa bawa so da yawa ya ringa ganin abin da yake haram kamar wani mai katarwa ne amma duk wanda ya san Allah sai a sa masa gane cewa da abin da yake haram ba mai katarwa ba ne duk irin yadda a zahiri za a ga kamar yana daukan ido ko yana kayatarwa kamar najasa ce yanzu taroso duk irin abin da aka sa masa duk irin abin da aka nade taroso da shi dan Allah zai sa ka dauka kana da hankali ya ga ba bane mai kyau yau ko baka ji warin sa ba dai ka san cewa taroso ne kashi ne aka nade duk kyalakyalan da za a sa a jikin kashi do Allah zai taba zamawa mai kyau ta taba abin da yake haram bari ma munin haram ai ya fi daga munin kashi ehem ya fi daga munin abin da yake najasa shi yasa abin da yake halal abin da yake haram ba da za a taba zamowa daidai duk irin kyalikyalen da haram ya zo da shi kuwa ba zai taba zamowa daidai da halal ba walau ajabaka kasratul hadith koda yawan abin da yake haram din ya kayatar da kai to ai sarraka ko da ya faranta ma shi kaka taba dauka cewa matsayin su daya da halal duk kankantar halal din duk kankantar halal din shine abin a nema duk yawan haram din a kauce daga gare shi wal rasulu ay fala tawya ne ba da za ta daidaita da anna Allah tayyib dan ubangiji tsarka ne ba abin da yake karba sai abin da yake tsarka ba karba abin da yake haram shi yasa dan kai masa ibada ma da abin da yake haram to ba kai ba da hakika ko da yake kamar malikawa suna faɗa a babin hajji wa sahabil harami wa asa idan mutum yi hajji da dukiyar da take haramun to za a ce hajji nasa ingantacce ne amma ya sabu shi yasa a nan a wajen malikawa za a auna sabon da na fuskar yin hajji da haram kuma da ladan da zai samu na fuskar yayi hajji ta iya zamo shi biyo shi ya ciko ya biyo ta yi kuma ya zama ya samu dan wani abu a kai yayin shi yasa wajen a auna ne a gani yaya abin yake amma su ana suka ai gaba daya idan mutum ma ya haje da dukiyar da take haramun to ai Allah ba zai karba ba tunda Allah ya faɗa la yaqbalullahu illa tayyib wani yake cewa idza hajjata bi malin asluhu suhutu fama hajjata walakin hajjatil iru la yaqbalu Allah la la yaqbalu Allah illa kullu tayyibatin ma kullu man hajja baitallahi mabrur idza hajjata bi malin dan ka je haji da dukiya asluhu suhutu da asalin dukiyar nan haramin ce fa ma hajjata to ba kai haji ba walakin hajjatul iru sai dai dabbar da kawo ne ita ta yi haji dabbar da kawo ka je hajjin to ita ta yi haji amma dai kai ba kai ba la yaqbalu Allahu illa kullu tayyibatin Allah ba ya karba sai duk abin da yake halal ma kullu man hajja baitan lahi mabrur ba duka wanda ya je haji bane ga dakin Allah yake za a karba a'a sai wanda yake haje bisa sharuɗin da aka faɗa shine hajjinsa za a karba to shi yasa su malaman masu ce gaba ɗaya ma ai wanda ya haji da haramun kada ya taba ɗauka za a karbi ma hajjin nasa malamai suka ce a irin nan ne sai a duba da kamar a ce zai kwato dukiya dukiya nan ta kwace ce ba tasa ba ko ta jama'a ce kamar irin yadda yanzu sau da yawa yakan afku ko a ce ga kudade na jama'a ya cancanta a ce an ba su dukiyarsu amma wani da gangan na matsayinsa ya kai ya danne wannan kudin ya dauka ya ringa sarrafawa kuma musamman irin sarrafawa da ake wadda takan zamo haram ce bisa haram ya dauki kudin ya sa a banki don ya karbi kudin ruwa a kai wanda ta yi yan kwanaki kaɗan ma za a lissafa masa a bashi sai bayan ya karbi wannan din daga baya ba su kudin da irin wannan menene hukuncinsa idan wanda ya kwaci abu ya sarrafa wasu malaman da yawa suka ce ai abin da yake wajibinsa da duk abin da ya zo ma a kai da asalin kudin ya hada ya bayar ga mai su amma wasu suka ce a tun da dai a nan idan da a ce dukiyar nan da ya kwata za ta fata za a ce sai ya biya to idan ya sarrafa wani amfani ya zo a kai sai a ce ai nasa ne tunda dai ana cewa alharajo bin ramani samun amfanin abu in ya zama biyansa zai iya hawa kanka ai dole in amfani ya zo sai a ce naka ne ba za ta yi a ce kai ne za ka biya ba in ya bata kuma in alheri ya zo a kan abin a ce ai ba naka ba ne in ji wasu malamai kuma kamar wanda yake ya yi gini akan kasar da ya kwata kasar da yake kwatatta ya kamar fulot ne na wani haka kawai ya gini da ya fi karfin to wani malamai na malakawa suka ce abin da yake akwai inda shi wannan ya tabbatar da cewa naka ne sai a ce to shi mai gini ya rushe ya ɗebe kayansa ya ɗebe tarkatansa in ma ya ƙi rushewa shi mai fili in ya rushe to kuma dole za a koma kansa sai ya biya shi ladan rushewar da aka hanafiyawa ku suka ce a'a ai banna ba a gyaranta da banna abin da ya banna ne to amma yanzu abin da yake akwai sai a ce kai mai fili ko ka biya shi kimar gininsa in ya so ka rike da filinka da ginin ko kuma ka yadda ya biya ka kimar filinka amma ba a ce a rushe ba ai shari'a ta zo da cewa a kare dukiya ka ai bannan dukiya bannan dukiya ba daidai ba ne yadda shi abin da ya ba daidai ba ne to haka ce za a saka masa da ba daidai ba ai bannan sai ta yi yawa ko yaushe kokari ake a rage banna yasa ɗayan biyu ko kai mai fili ka biya shi kima gininsa in ya zama da fili da gini ya zama din naka ko kuma shi ya biya ka kimar filin in ya so da gini da fili su zamo nasa in ji hanafiyawa kenan shafi'awa a nan sun dace da malikawa har wata ran ake munazara da imami shafi da wani daga cikin hanafiyawa suke kokarin su nuna masa ai ake a rushe din nan ba daidai ba ne sai suka ce to yanzu misali da mai jirgin ruwa ne sai ya kwaci allo sai ya sa a jirgin ruwan nasa ya toshe wata kofa inda ruwa na iya shigowa ruwan da ya shigo ko zai iya bayuwa zuwa jirgin ruwan ya nitse mutane su halaka sai aka zo wajen ka kai mai cewa ai duk abin da aka kwata kawai a karba daga wani wanda ya kwata a maiwa mai shi a kowane hali ka a saurari ko me yanzu ya za ka yi hukunci ya ce a san ce a kyale Allah amma a doshi tasha mafi kusa in an je tashan nan an daure jirgi mutane sun sauka a cire allansa a bashi a cire allan mai allo a bashi sai to kan gashi sai ta a to ai ku gane ai akwai bambanci tsakanin wancan da wannan wannan in an cire a nan zai bayi zuwa halakar rawuka da dukiyoyinsu wanda ba laifin su shi yasa wannan wani dalili ne yasa aka ce ba ai gaggawa cirewa nan take a ce a ba mai allo allansa ba to a to a daidai abin da yake halal ba a taɓa zamowa daidai da haram a nan wato akwai hujja ga wasu a cikin malikawa da suka tafi kan cewa in aka yi ciniki cinikin da yake ba daidai ba to ko da kasuwa ta sauya dole a ɓata cinikin amma mafi yawan malikawa sun tafi akan cewa a'a idan aka samu sauyin kasuwa kafin a gano cewa cinikin nan da aka yi ba daidai ba ne to ba a ce a bata ba sai a kyale ya tabbata da samanin nufi misali ya sai ragonsa ragon nan sanda aka yi cinikin zai dubu hamsin ashe cinikin da aka yi ba daidai ba ne a shari'a amma kafin a gano cewa ai cinikin nan ba daidai ba ne sai ya zama kimar raguna ta yi kasa ya zama ragon nan bai fi dubu ishirin da biyar ba ko dubu talatin ya dawo kamar rabin kima to malkawa mafi yawan su zancen da ya fi shura a wajen suka ce sai a kyale cinikin saboda yanzu aka ce a dawo da shi ai an cuce shi shi da abin sa ya kai dubu hamsin yanzu a dawo masa bai fi dubu ishirin da biyar ba ko dubu talatin ai ba daidai ba ne a kyale cinikin duk da cewa dai yadda aka yi shi ba daidai ba ne amma sai a koma ga kimar abin ranar da aka yi cinikin shi ne abinda mafi yawan sun ce amma wasu yan kaɗan suka ce kawai a rushe tun da dai Allah ya ce la yasta wil khabisu wadda yi bu wala wa ajaba ka kasratul khabis a ru a bata cinikin kawai in ji wasu yan kaɗan fattakulla wato wal maqsudu bi zalika manufa da wannan ko an karasa shi abin nufi daga wannan ummata manzo sallallahu alaihi wasallama ya zantar da al'ummarsa da wannan magana ya zantar da al'ummarsa da wannan magana ba wai shi aka dosa da magana ba yana daga babin da ake cewa iyaki ani wasu iya dara domin shi ya yi tsantsani ma a cikin halal ƙarzahi da filla halali ya yi tsantsani a cikin halal yujibu kasar fularani ballantana a ce yawan haram za ta dauke masa hankali ko za ta kayatar da shi ba shi ba ma sabansa ai haka suke zai dufin duna kama urifal mailu ila ya minhum walan ragaba'u zai dufin duna sun yi tsantsani a duniya ba a san su da karkata zuwa ga duniyar ba ko kwaɗayinta so balantana ce sallallahu alaihi wa sallama da yake da yake cewa idan da a ce zan samu kamar girman dutsen nan na uhudu na zinare to ba zai kayatar da ni ba a ce an samu kwana uku ban gama rabar da shi ba a ce na ajiye wani abu sai dai ana bi na bashi lokacin da ya ba an ajiye abin da in an zo sun zan dauka in biya kawai sai dai wannan kawai to shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama halal din ma bata kayatar da shi ba balle kuma har a ce haram zai kayatar da shi ya yi tsantsani a cikin halal din ballantana a ce haram ma za ta kayatar da shi fattakullah ku ji tsoron Allah ya fitar ke a cikin barin haram ku ba haram wala ta ta'arraru li azil haram kan ku bijira da rukun haram wa inna yurisu ghalaban la haka din yana gadar da azabar Allah fushin Allah kan ma ku karkata ga rukun shubha ita ma kuma domin ita tana gadar da ke kasar zuciya din mai yawan hakewa shubha to sai zuciyarsa ta ke kashi wanda har za ka riya masa cewa to ma ya taba haramun din ya taba haram din man ai ba komai eh shi yasa lalle a kiyaya daga shubha domin hanya ce ta fadawa ga haram yanda yazo a hadisi fa man taka shubha faqad istabra li dinihi wanda ni yake ai shubha to ya nemi addinin sai zauna lafiya la'alla ya ulil albab ya kuma abuta hankula magana ce wanda ake yi da mai hankali mai hankali a hakika shine wanda ya tsaya bin umarnin Allah duk irin rashin iya tafiyarwar sa lamarin duniya da ce mutum gaba ɗaya lamarin duniya bai iya tafiyarwa ba amma dai ya tsaya bin umarnin Allah ya tsaya duk abin da Allah ya ce yayi ya aikata abin da Allah ya ce ya bari ya bari amma kuma duk gaba ɗaya tsare-tsare na duniya bai iya komai ba to mai hankali da a ce mutum zai zamo ya fi kowa iya tafi da duniya amma bai san ya bi umarnin Allah ba bai san ya hannu daga abin da Allah ya hana shi ba to wannan ai hakika ba mai hankali bane ba mai hankali bane yasa su malaman ma suka ce yau ai an samu wanda yake safihi dangane fiddini to sai ya zama mahajurun alai da a ce ya iya tafi da dukiya amma kuma yana wani abu da dukiyar wanda ba daidai bane a shari'a ko yana wani abu shi a kansa wanda ba daidai ne a shari'a ba wasu malaman suka ce a har yanzu yana nan a matsayin mahjurun alai ba za a saka masa dukiyar tasa ba za a hana shi saboda ai hankali na hakika bawa ya hankalta daga Allah ma'ana ya sanya bi umarnin Allah ya sanya hannu daga abin da Allah ya hana shi to wannan shine hankali na hakika la'allakum ko dai ku tuflihuna kwara bauta tafuzuna kwara bauta ai tasfaruna dirira Allah za ku yi bauta da ya samun yardar Allah fa innal izza kullal izzi lil muttaqi domin ɗaukaka matukar ɗaukaka ta tabbata ga mai tsoron Allah wanda tsoron Allah shine wanda a komai nasa yayi nasara a yanzu ba makawa duk yanda abu ya rikice sai ya samu mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wanda duk yaji tsoron Allah to duk irin yanda abu zai rikice sai shi Allah ya bashi mafita kuma a ƙarshe shine dai mai nasara shine a zai samu rabo a ƙarshe wal aqibatu lil muttaqina wal aqibatu lit taqwa ko dai ko ka rabauta to wala zala a ta sauka lamma aktaru su'alahu sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam au umuri daga lamura da a ce ya ba su amsa daga gare ta da shakka da abin ya tsananta gare su ya wahal da su ko ku same su daga lamurra da a ce ya ba su amsa da ita da ta muna na musu na farkon kamar tambayar a gara'u ibn harisun da manzo Allah yake Allah ya faranta muku haji ku je ku yi haji a gara'u sai ya farat yace a fi kulli ani to duk shekara ne ake bukatar mu je mu hajji manzo Allah ya shuru sai da aka jima yace law qultu na'am la wajabat wala masadat da da kace ashe duk shekara na ce eh da ta zame muku dole a duk shekara ku je ku yi hajji da kuma abin sai ya gundare ku sai kun zo kuna ta ce ba na je da kyar wani ma kuma a ce sai na je shi yasa maza na ce za mu tukun bishe in fatu minhu mastadat maza na tukun an shin fatta ne bo ina ne ku daga abu to ku bar shi gaba daya amma in na umarce ku da abu to ku zo da shi gwargwadon iko fa inna ma alaka man kana qablakum kasratu hutilafihim kasratu su'alihim wa hutilafihim ala anbiya'i abin da zawa mun da suka gabace ku suka halaka yawan tambaya ya za ai kaza ya za ai kaza ya kaza yake da yawan sassaba da suke ga annabawansu wasani na biyu ta su'ali rajulin kamar yadda wani mutum ya tambaya an abihi daga ubansa ba da mauti bayan mutuwar uban aina huwa ina uban nasa yake faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace da mutum ne mai tambaya innahu fin nar uban ka yana wuta sai mai kuma tambayar kaji abinda baka so abinda me ya shafe ka da ina babanka yake a yanzu kai ta gaban ka riga ya mutu ya riga ya mutu shi yasa kai ta gaban ka abin da yake gaban ka amma wani kirki kake so kai masa to ka duba yan uwansa ma wanda suka rage kai musu kirki ko ka nuna ka ne ka ne ka ne ba abokin sa wanda suka rage kai musu kirki amma sanin ina yake me zai kare ka da shi ba zai kare ka da komai ba ko ba kirki kai masa ba to sai aka saukar da wannan ayar ya ayyuhal ladzina ayyuhal ladzina amanu la tasalu an asya إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم يا قوة إن ديك سنبادة gaskiya kan ku ce za ku ringa tambaya daga abubuwan da inda za a bayyana muku har lakum da za a bayyana ta gare ku ta su'uku za ta bakanta muku wato ashiya'u asluhu shay'a'u asalin ashiya'u wajen halilu da sibawaihi shay'a'u ala wazni fa'ala'a masa wajen fa'ala'u ka hamra'u kama hamra'u istaskalat al-arabu nutqa fi kalimatin yakasuru istimaluha bi alifin baina hamzataini larabawa suka ga nauyin a ce sun faɗi alif tsakanin alhamza biyu a kalmar da yake ko ana yawan amfani da ita inda an bata shay'a'u alhamza biyu ta suka haɗu ga alifi tsakanin su to haka ɗauko da nauyi hususan ƙarnar hamzatul ula ya musamman da yake ga ya kafin alhamza ta farko ka kallabuwa kalban makaniya wannan ne ja suka yi mata kalbi kalbi makani shi yasa illa ta shiga ta'lili ya shiga cikin ta kenan ko yana daga nau'o'in wannan wato yin wannan kalma faqad da hamzatul ula suka gabatar da alhamza ta farko allati hiya lamul kalima wanda lamun kalma ne kabla shi ne suka kawo shi kafin shi fasara waznuhu laf'a'u sai awan ya zama laf'a'u wato wannan shine yanda yake wajen khalilu da sibawai inda shi abdullahi dan fado yake fada a sunu rasini khalilu sibawai ballafa'u wa asluhu indahuma fa'ala'u eh amma wato kisai yace ai ashiyawo afalu ne kawai afalu ne kawai farrako yace wato af'a'u ne daga af'ila'u ashiya'u ne asali amma aka mai da shi ashiya'u in ji farrako shi yasa akwai zantutuka da yawa game da dai shi ashiya'u ashiya'u to in kuka tambayo daga gare ta za ta bakanta muku limafiya min almashaqqati daga saboda abin da yake cikin ta na daga wahala wani almajiri yasa wani malami amma malamin bai san tasirifi ba yake tambayarsa alagata malam ya asalin ashiya'u ne shi ƙarar abin da ba na so Allah ya ce la ta tsalo an ashiya'a kan ku ce za ku yi tambaya daga ashiya'u kai ka zo kana tambaya ai wannan ba daidai ba ne Allah ya ce kan ku yi tambaya yadda yake shi bai san tasirifi ba bai san yadda zai fitar ba sai ya kogo ga wannan Allah ya ce kanka tambaya daga ashiya'u kai ka ce sai ka yi tambaya wa in ta tsalo an ha wato in kuka yi tambaya daga gare ta aka bayyana muku za ta bakanta muku lima fi ya min almashaqqati ne abin da ke cikin ta ne daga wahala wal mashaqqatu mashaqqar imali husul takalifi biha ko dai dan cewa za a kallafa muku abinda da bai zamo dole akan ku bai dawo ya zamo dole saboda tambayar da kuke aulul husul isaati wal farihati biha ko dan afkuwar munanawa da kunyata da ita fa fil hadisi ya zo a hadisi yanzu misali wanda yake tambayar waye ubansa to idan ya faru cewa ai uwarsa wata banna ta har ta samu cikin amma ba a bayyana ba haka bai bayyana ba ana daukan sa dan gidan da aka haife shi ne to gobe zo yana tambaya to yanzu dan Allah in aka bayyana ba ya kunyata uwarsa ba shi kansa ya kunyata inda da ake ganin shi dan gidan ne ashe ba dan gidan bane daga can wani waje yake daga can wani waje yake shi yasa irin wannan tambayoyin ai sai ka zama ba su da amfani abinda zai afku daga gare su ba abinda za a yaba bane ya zo a hadisi inda ubangiji tabaraka ta'ala ya halatta muku wasu abubuwan ya haramta kuma wasu ya kawaici daga wasu abubuwan dan tausaya muku kamar ba dan yabance ba kar ku ce za ku yi tambaya daga gare ta wato wannan alhamdulillah ta asha'u kamar hamzatu tani ce shi yasa ba ta sarrafa asha'u din nan ba ta sarrafa shi yasa aka ce kamar su sai halilu da sibar suka ce lalle akwai kalbin kenan a ciki domin ko ba dan kalbin ba a ce awon af'alu ne yanda kisa'i yake fada asha'u af'alu ladal kisa'i to da wani dalili ne zai sa ba za a sarrafa asha'u ba ai ba wani dalili tunda akwai awon af'alu ai ana sarrafa shi tunda lamun alhamdar wanda suke matsayin lamun matsayin lamun kalmar ai ba hamza fita ne su bace lamun kalmar ce kenan a ce da lamun kalmar ne da ba dalilin da zai sa a ce ba za a sarrafa ba shi yasa dan wato da cewa ba a sarrafa ba shi yasa su fi ba wai dalilin suka ce lalle abin da ya faru kalbu ne a ciki shi yasa alhamdar da take nan hamzatu tani ce shi yasa ba a sarrafa ba wanda alifin tani ce mamduda ita kadai illa ce da za ta hana sarrafa ita kadai illa ce wadda za ta hana sarrafa to idan wa in ta salu anha